السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوتقس دوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة أبي هدود أربعين دبيو kuma yau ashirin ga watan hudu miladiya ɗaya a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi zami majalisi insha Allah ta'ala na tara jiya mun fara tafsirin aya ta biyar a cikin suratul araf sai lokaci ya ƙure mana saboda haka da izinin Allah za mu tashi akan wannan aya fadin Allah subhanahu wa ta'ala falana qussanna alaihim bi'in bismillah ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا
Allah ta'ala bayan ya faɗi cewa fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin Allah ya rantsuwa ya ce wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aiko musu da manzanni kuma wallahi sai mun tambayi manzannin mun ji wace irin tambaya Allah zai ma manzanni mun ji wace irin tambaya Allah ta'ala zai ma waɗanda aka aiko musu da manzanni sai Allah ya biyanta sai ya ce fala naqussanna alaihim bi'ilm wallahi sai mun ba su labari akan abin da suka kasance suna aikatawa da manzannin da al'ummatansu bi ilmin za mu ba su labari da ilimi wa makunna ga'ibi a lokacin da suke aikata abin da suke aikata ba mu faku ba muna nan muna sana muna gani muna ji al'imamu ibn kafirin rahmatullahi ta'ala alaihi yana faɗi a cin tafsirinsa ya ce annahu ta'ala yukhbiru ibadahu yawmal qiyamah lallai Allah maɗaukakin sarki zai ba bayinsa labari bima ƙalu game da abin da suka faɗi kaga ma yalfigu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani abu da dan adam zai yi na lafazi ya faɗi wata kalma ma yalfigu min qawlin duk wata magana da mutum zai yi qalla aw kathur maganan nan mai yawa ce ko ‘yar kaɗa. Jalla auƙal magana ce ‘yar kaɗan ko magana ce mai yawa babba ko sharri ko alkhairi illa ladaihi raqibun ati face tare da shi Allah ta'ala ya sanya mala'ika wanda yake nan yake sa masa ido kuma yake kula da abin da yake faɗi kaga duk abin da mutum ya faɗi to sai an masa tambaya a kansa haka nan وبما عملوا hakanan Allah ta'ala in ji al'imam ibn kathir zai yi tambaya zai tambayi bayansa akan abin da suka aikata da abin da suka faɗi da abin da suka aikata da Allah subhanahu ta'ala zai ba su labari a game da waɗannan maganganun nasu da kuma waɗannan ayyukan nasu min qalilin aw kafi kun gani ko ko magana mai yawa ko magana yar kaɗan duk abin da mutum ya faɗi sai Allah ya bashi labari ranar kaza ga watan kaza da karfe kaza da minti kaza da sakwanni kaza a wuri kaza ka faɗi kaza Allah sai ya bada labari wa jalilin wa haqirin haka nan magana da ta kasance babba ko magana ta kasance karama dan adam yakan faɗi kalma yana ganin ba wata babba ce wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم حرك أفهدي kana yaɗawa kana watsa wannan maganar kuma kana ɗaukan ba wata magana ba ce babba amma a wajen Allah madaukaki saki babba ce Allah kuma zai ba mutum labari game da ita musamman wannan zamanin namu zamani ne na yaɗawa zamani ne na watsawa wani jira yake ga wani abu an sa a wani group a whatsapp shi ma kawai yana da group sun kai talatin sai ya watsa ko da ka gane wannan abun ba daidai ba ne zai wuya ka yi istidrakinsa zai iya wuya ka iya sanar da mutane duk waɗanda suka gani ka faɗa musu cewa wannan abu da ka faɗi ba gaskiya ba ne kaga duk abin da ka faɗa Allah ta'ala zai baka labarin sa ranar lahira ko mun kankanta sa li'annahu ta'ala shahidun ala kulli shay domin Allah madaukakin sarki yana shaida yana kallo yana nan haziri ne shi ba ga'ibi ba yana nan a game da duk abin da ake aikatawa ko ake faɗi la yajibu anhu shay'un babu wani abu da zai faku ga Allah ولا يغفل عن شيء sannan Allah madaukakin saki la yaghfalu an shay'in Allah ta'ala baya rafkana game da wani abu fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa Allah madaukakin saki baya bata baya mantuwa baya rafkanuwa duk abin da kai Allah ta'ala na nan na taskance ma mutum shi sai an bashi labari daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa bal huwa al-alim bi kha'inati al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur Allah ta'ala shi ne wanda yake sane da idanuwa mayaudara mayaudaran idanuwa ka kalla abu sai kai kaman baka kalla ba alhali ka kalla to Allah ya ga lokacin da ka kalla wani idan shi kaman na mikiya ne daga nesa zai hango sai kaman bai gani ba to Allah ya ga ka gani kuma zai baka labarin ka gani kuma zai nuna maka ka gani sannan wa ma tukhfi sudur haka Allah madaukakin sarki masanin abin da zukata suka boye ne idan ka boye wani abu a cikin kirjinka a cikin zuciyarka Allah ya sani ka gani wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha sai malamin mai kafir sai ya iktibasi sai ya jawo aya sai ya shigar da ita a cikin maganarsa babu wani abu da zai faɗi na wani ganye ka duba ganyayyaki ƙanana ka ɗauki wannan bishiyar bishiyar bishiyar bishiyar bishiyar bishiyar kacau kacau din nan da yadda ganyenta suke yiri yiri yan ƙanana ƙanana haka nan ma ka ɗauki bishiyar bagaruwa ita ma ka ga yadda ganyenta suke yiri yiri to babu wani ganye da zai faɗi face sai da ilimin Allah wala habbatin fi zulumatil bahri fi zulumatil ard babu wani babu wata ƙwaya a ƙarƙashin ƙasa ka ɗauki wannan acca jibiyar da acca take to idan aka je aka sa ta a cikin ƙarƙashin ƙasa Allah ta'ala yana sane da ita wala ghatabin babu wani abu ganye na ɗanyen ganye wala yabisin ko busashe illa fi kitabin mubin face yana nan rubuce a cikin littafi mabayyani Allahul Mahfuz Allah ta'ala ya rubuta lokacin da zai faɗi ya faɗa ya faɗa a inda zai faɗi ya faɗi wane ne sanadiyar faɗuwarsa iska ce za ta kaɗa shi kenan sai wannan ganyen ya faɗo ko ko a wani ne zai zo ya kama reshen ya girgiza sai ganyen nan ya zubo ya faɗi Allah ta'ala yana sanar da haka to me zai faku da Allah to kaga shine fala na qussanna alaihim bi'il Allah ya ce sai mun ba su labari a game da abin da suke faɗa kuma suke aikatawa bi ilmin da ilimi za mu ba su a matsayin mu masana ne sannan al'imamu shanƙiɗi al'allamatu shanƙiɗi rahmatullahi alaihi ya ce tambihun faɗakarwa fi hadihi al'ayatul karimatin raddu sarihu ala mu'tazila a wannan ayar da Allah yake cewa zai ba da labarin abin da ake aikatawa kuma zai ba da labari da ilimi ne to Allah ta'ala yana yin raddi ga wata kungiya da ake ci mata al-mu'tazila tana ɗaya daga cikin kungiyoyin farko farko da aka fara samu na bata a cikin al'ummar musulmai ba su yadda Allah na da sufofi ba mu'tazila hankali yana gabatan nassi a wajen su a wajen su duk nassin da ya saba ma hankalin su to ba nassi kawai za su bankaɗe shi cikin manya-manyan sufofin Allah da suke korewa akwai ilimi akwai ilimi sannan daga cikin abin da mu'tazila suke korewa mu'tazila ba su yadda da cewa bawa yana da ba Allah bawa yana da bawa Allah madaukakin sarki ke sa bawa ya komai ba suna cewa duk abin da dan adam ya aikata shi ya ga damar ya aikata ba hannun Allah a ciki in ka zama mutumin kirki kai kaga dama in ka zama mutumin banza kai kaga dama Allah bai san ma kana yi ba saboda wannan ka'idar tasu ta kore ilimin Allah mu'tazila abin da yasa suka kore ma Allah sifar ilimi a gaba gaba shine wai suna son su tabbatar da cewa Allah ne adalci bari ku ji abin da suke cewa suna cewa idan ka ce Allah ta'ala yana sane da lokacin da bawansa ya je ya sha giya to ya aka ya kyale shi ya sha in kuma ya kyale shi to ya je kama shi da azaba tun a duniya ya ce a masa bulala in akwai hukumar musulunci in kuma ba a mashi bulalan nan a duniya bai je lahira Allah zai masa azaba to kaga sai su ce in ka ce Allah yana sane da lokacin da bawan nan nasa ya sha giya kuma ya kyale shi alhali yana da ikon hana shi to in Allah ya masa azaba ya zalunce shi kenan kaji sun manta da cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wallahu khalaqakum wa ma ta'malu Allah shi ya halice ku kuma shi ya halice abin da za ku aikata amma abin da za ku aikata nan gaibi ne wane ne a faɗin masallacin nan zai ba mu labarin me zai iya me zai aikata an jima waye zai iya rantsuwa cewa da shi za a sha ruwa a cikin mu nan wane ne a cikin mu zai iya rantsewa ya ce wallahi tallahi da shi za a tashi tafsirin nan kaga gaibu ne Allah ta'ala bai hukuntar da mu da gaibu ba abin da ya hukuntar da mu shine zahiri zahiri kuma shine shari'arsa ya ce kai kaza ka kai kaza to ka tsaya a kazan nan abin da ya hana ka kuma ka hannu amma abin da baka sani ba wanda ya ban kansa sani to kaga wannan ba zai maka hisabi a kansa ba to shine abin da mu'tazila suka kasa ganewa sai ya zama suka kore ma Allah subhanahu wataala siffofi a gaba gaba siffa ta ilimi sai su ce Allah madaukakin sarki bai bai san abin da bayin su suke aikatawa ba wal iyaz billah to shine malam ash-shanqiti rahmatullahi alaihi yake cewa a wannan aya akwai mai da martani balo balo ga mu'tazila waɗanda annafi na sifatil ma'ani waɗanda suke kore ma Allah subhanahu wataala sufofi na ma'ana sufofi na ma'ana sune ababan da suke tare da kai waɗanda ba dole bane a gansu sai dai a ga tasirin su yanzu idan aka ce wani mai ilimi ne ina ilimin yake a jikin sa kaga sifatul ma'ana kenan amma kuma ilimin yana tare da shi ta yaya ake gane yana da ilimi za a ga tasirin ilimin a ayyukansa to su mu'tazila ba su yadda Allah yana da irin waɗannan sufofin ba suna cewa innahu alim suna cewa ba su yadda da cewa innahu alimun bi datihi ba ba su yadda da cewa Allah yana tare da ilimi a zatin sa ba kawai haka nan suke faɗi cewa Allah madaukakin sarki eh sun yadda mai iko ne amma ba ikon yana tare da sifar sa bane haka nan suna cewa Allah yana gani amma ba su yadda da cewa ganin yana tare da zatin Allah ba to wannan aya tana musu raddi gashi Allah balo balo ya ce fala na qussanna alaihim sai ce ne bi ilmi wallahi zamu ba su labari akan muna da ilimi da ilimi zamu ba su labari ashe daga cikin sufofin Allah waɗanda ya wajaba a tabbatar masa ai imani da su akwai al'ilm Allah yana da sifa ta ilimi a wurare da yawa Allah ya siffanta kansa cewa shi alimun bi zati sudur shi allamul ghuyub ne shi alimul ghaibi wa shahadati da Allah ya siffanta kansa sannan ya tufanta kansa da cewa shi alimun ne ali mai yawan sani ne cikakken ilimi to ya za a yi ka zo ka ce wai kai baka yi da cewa Allah subhanahu wataala yana da ilimi ba alhali ya tabbatar ma da kansa to wannan aya tana musu raddi daga cikin ayar da ke tabbatar da raddi ga mu'tazila in ji al'alamatu shinqiti sai ya ce wa naziruhu qawluhu anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da alkur'ani da iliminsa da ilimi Allah ya saukar da alkur'ani to kaga duk wannan kenan wa hiya adillatun qur'aniyyatun sarihatun fi butlan madhhabihim malam shankiti ya ce waɗannan dalilai ne na alƙur'ani ɓalo-ɓalo da suke ɓata mazhabin mu'tazila cewa mazhabi ne mummunan mazhabi alladhi la yashukku aqilun fi butlanihi wa tanaqudihi wanda duk mutum mai hankali baya shakka game da cewa aqidan mu'tazila aqida ce wacce ta kasance mai tufka da warwara aqida ce mai tufka da warwara mu'tazilawa sun gina aqidarsu akan wasu usul guda biyar ba su muke batu akan su ba to daga ci akwai al'adil al'adil daga ciki akwai at-tauhid at-tauhid a wajen mu'tazila shine Allah ta kula inna lillahi sifatan an ta Allah ta kula inna lillahi sifatan abinda suke nufi da tauhidi a wajen su shine kace Allah bai da kowace sifa kawai to kaga duk wannan aqidu ne na bata kuma aqidu na bata na farko farko domin mu'tazila tana ɗaya daga cikin kungiyoyin farko farko da aka fara samun su waɗanda suka kauce ma turbata ahlus sunna wal jama'a suka zama suna gina addini da aqidar musulunci akan hankalinsu shi kuma kaman yadda muka faɗa wallahi tallahi an ka hankalin dan adam baya iya gano komai hankalin mutum baya iya gano komai wani zubin yadda Allah ke nuna maka cewa hankalinka baya iya gano komai kawai sai ka shiga wani yanayi ga wayarka a gabanka amma kana cewa baka ganta ba kuma ga idanuwanka da bahaushe yake cewa hankali ke gani idanuwa ido gululu ne to hankalin ma wani zubin bai gani bai gani wani zubin Allah subhanahu wataala yana jarraba ta ga abu a gabanka amma ba za ka iya gani ba kuma ai ka'ida ce suna cewa إذا أراد الله تعالى أن ينفذ قدره سلب من ذوي العقول عقولهم ranar da Allah yake son ya tabbatar da wata ƙaddararsa to kai da kake da hankali sai Allah ya zane maka hankali akwai abin da zai faru da kai a rayuwarka wani zubin in ka dawo da kanka ka zauna sai ka ce wai lokacin da wannan abin ya faru ina hankalinka yake ce wai lokacin da wannan abin ya faru ina hankalinka yake Allah ta'ala so yake ya zartar da abin da ya hukunta sai ya faru so da haka hankalinka ba zai yi amfani ba a wannan lokacin da hankalinka da za a hada maka hankalin mutum dubu to waɗannan hankulan na mutane dubu ba za su hana abin da Allah ta'ala ya nufin ya faru da ya faru a kanka ba ko ya faru da wani ka ta sanadiyarka mutum zai zo wani zubin sai ya ce sai ya haɗari sai ya ce maka wallahi tallahi shi shi bai san abin da ya faru ba bai san abin da ya faru ba shi dai kawai ya ga kaza ya faru sai na hankalin shi to shi yasa hankalin dan adam shi kadai bai isa ya gano masa shirya ba dole yana buƙatar wahayi dole yana buƙatar sako daga Allah subhanahu wataala mahaliccinsa mahalicin hankalinsa wanda shine ya fi sani shi Allah shi ya san mu shi ya halice mu so daga duk tsarin da zai mana shine zaman lafiya kuma idan kana son ka zauna lafiya ka bi tsarin Allah subhanahu wataala sai ka huta baka da tashin hankali a duniya baka da tashin hankali a lahira Allah ya karkatar da zukatanmu mu zama masu bin abin da yake so Allah madaukakin sarki ya kauda zukatanmu daga abin da Allah ta'ala baya so ko da mu muna so wannan ita ce addu'ar da ya kamata bawa ya rika makansa Allah subhanahu wataala ya shirye mu waɗannan ayoyi guda biyu akwai darissa da za a iya fitarwa a cikinsu darasi na farko anna Allah ta'ala yas'alu al-mursalin su'ala tasdiqin wa ta'anis Allah zai ma annabawansa manzanninsa tambaya a ranar gobe alkiyama ya tambaye su ya ce ma za ujibtu me aka amsa muku da kuka je kuka ce ni ne Allah ni kadai na cancanta a bauta mini me al'ummatan ku suka amsa muku wace irin tambaya Allah zai musu su'ala tasdiqin wa ta'nisi tambaya ce ta gaggata su tambaya kuma ta kwantar musu da hankali da natsar da su Allah ya nuna musu cewa ku nawa ne ni ne na aiko ku saboda haka ina tare da ku tambayar da Allah zai ma manzanni kenan ranar gobe alkiyama ba za a ma wani tambaya ba za a ma wani manzo tambaya dan a tozarta shi ba a Allah zai masa tambaya ne domin gaggata shi wannan darasi na farko kenan da waɗannan ayoyi guda biyu suke karantar da darasi na biyu annahu yas'alu al-umam allati ursila ilayha rusulu su'ala tawbihi wa taqri'i Allah ta'ala zai tambayi al'ummatai musamman waɗanda suka karyata manzannin su ma za a jamtumul mursali wace amsa kuka yi ma wace irin amsa kuka yi ma manzanni na to tambayar da Allah zai ma waɗannan al'ummatan tambaya ce ta tozartawa da cin mutunci tambaya ce ta Allah ya san abin da suka yi saboda ka za a musu tambaya domin tabbatar da cewa su masu laifi darasi na uku anna hadha su'ala min Allah ta'ala su'alul khabiril alimil muttali ala amalil mas'ulin tambayar da Allah ta'ala zai yi tambaya ce ta masai ƙwararre wanda yake sanin yake lallekawa yake ganin abin da waɗannan bayin nasa suke aikata su da ake musu tambaya wanda ya san abin da kake yi ya maka tambaya to za ka mishi alaye ba za ka mishi alaye ba ya san abin da kake yi sai ya zo yana ma tambaya shi ƙwararre ne masani akan abin da kake aikatawa to me za ka ɓoye masa to Allah ta'ala zai ma bayinsa tambaya in wannan tambayar tambaya ta masani tambaya ta ƙwararre tambaya ta wanda ya isa Allah ka ba mu ikon amsawa tambaya ta hudu a darasi na hudu anna Allah ta'ala yukhbiru al-mursalina wal mursala ilaihim jami'a ma amilu fi dunya Allah zai ba manzanni labari kuma zai ba al'ummatansu labari game da duk abin da suka aikata a duniya komai sai Allah ba da labari na biyar an Allah ta'ala muttasifun bi sifatil ilmi fi zatihi khilafan lil mu'tazilatin nufat lallai Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma da kansa cewa yana da ilimi a zatinsa shi mai ilimi ne ya siffanci da sifa ta ilimi sabanin abin da mu'tazila suka tafi a kai na kore ma Allah subhanahu wataala sifofi a gaba gaba akwai sifa ta ilimi Allah ya tsare mu daga munanan aqidu darasi na shida yanbaghi lil abdi ayoyin nan guda biyu suna karantar da mu ya wajaba gabawa an yuraqib Allah ta'ala ya kafa kafa da Allah wa yattaqiyahu kuma ya tsara dokokin Allah subhanahu wata'ala idh huwa muttali'un ala a'malihi adh-dhahirati wal batinati domin Allah yana nan yana kallon ayyukan bawa na fili da na boye in ka shiga daki ka kulle ba mai ganin ka to Allah yana ganin ka da abin da zaka aikata to Allah yana nan yana kallon ka Allah da yake kallon bargon bargon bargon sauro يا من يرى مد الجناح بعوضة مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياق نياق عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ɗaya daga cikin malamai yana munajati yana ganawa da Allah yana cewa ya man yara maddal ba'udi janahaha ya wanda yake ganin yadda sauro yake ɗaga fuka-fukansa sauro irin sauran yan kanana kananan sauran na wanda suka fi bala'i yan matsamutsin nan to Allah ta'ala yana ganin lokacin da wannan tsuntsun yake daga wannan abin nan sauran yake daga fukafukansa a yaushe fi zulmatil laylil bahimil aliyah a cikin duhu baki na dare mai tsanani Allah yana kallo idan sauro ya haka ya daga fukafukansa guda biyun nan to Allah yana kallon sa a cikin duk sannan waya rani ya ta'uruqiha fi nahriha sannan a wuyan sauro kai ka taba ganin wuyan sauro ko to wuyan sauro Allah ta'ala yana kallon bargo a cikin kashin sauran a cikin duhu to me za ka yi ma Allah ka ɓoye masa Allah yana gani sau da aka mai kafa kafa da Allah subhanahu ta'ala mu tsorace shi mu kiyaye shi sannan darasi na bakwai anna ilmin Allah ta'ala lazimun li'adli ilimin Allah yana hada da adalcin sai da Allah ya ce fala na kusanna alaihim bi'il to akwai alaka tsakanin wannan ayar da ayar da zamu da zamu shige ta nan gaba Allah ya sani sanin sanalizm ta cewa shine adalci ne ba zai zalunce ka ba da ya zama mai ilimi to sai ya zama mai adalci kaga anan kuma za mu fitar da wani darasi ilimi na haifar da adalci shi yasa jahili baya iya adalci jahili baya iya adalci a kowane fanni idan mutum ya jahilci Allah ba zai ma Allah adalci ba idan mutum ya jahilci addini ba zai taba yin adalci a komai ba idan mutum ya jahilci rayuwa a kowane fanni na rayuwa to ba zai iya adalci a cikin wannan fannin ba saboda akwai talazumi tsakanin al'adl wal ilm idan aka ce wani masani ne to ana tsammanin zai yi adalci ai da yawa akan faɗi idan aka gayyato wani malami aka ce zai yi muhazara zai lacca akan wata mas'ala sai ka ji mai gabatarwa yana cewa kuma insha Allah ina kyautata zaton zai yi ma mawdu'in adalci kaga ashe akwai talazum baina me baina al'adl wal ilm duk lokacin da ka samu wani mai ilimi in dai mai ilimin ne na gaske to ana tsammani ya zama mai adalci ba zai dauki abin da ba haka yake ba ya dora a wajen ba zai cire wani waje wani abu ya dora shi a wani waje ba alhali ba wajen shi bane yanzu misali in kada ko kwararren kwararren electrician wanda ya iya wayarin ya san yadda ake wayarin aka ai ba zai dauki wayar da ya san ba haka take ba da an kunna kawai cil za ta tada wuta ya hada ta da wadda ba ya uwata ba ko zai kaga adalci amma me ya haifar masa da wannan adalcin sani ilimi ne ya haifar masa da wannan adalci idan ka zo kaga mai gini na gini ya ɗauko bulocin ya sa ya ɗauko bulocin ya sa ba zai ɗauki bulan da bai cancanta a sa shi a wajen bai sa shi ya san in ya sa ginin ba zai ba shi ba me yasa yayi haka sani da ƙwarewa to Allah ta'ala da ya zama mai ilimi sai ya zama mai adalci kaga wannan yana karantar da mu darasi cewa me mu zama masu ilimi kuma ilimin nan insha Allah zai haifa mana da adalci kuma da al'ummar da ta kasance mai ilimi to zaka ga al'umma ce mai adalci sai dai in kuma an samu jarabawa ilimin ya gurbata domin ilimi na gurbata yadda komai ke iya lalacewa to ilimi na lalacewa sai ya zama ga ilimin amma sai a aje ilimin gefe guda sai a sa tambele kawai sai kuma a kuma ana shiririta ga ilimin sai a aje shi gefe guda kawai a ce a kawai za a ci gaba da abin da aka ga dama ne a yi da ka to kaga a yi da ka za a ci nasara da abin da aka ce a yi da ka kawai ka yi kawai yadda ya maka to kaga za ku a ga mara kyau Allah shirye mu to waɗannan ayoyi masu albarka guda biyu wasu daga cikin manya-manyan sakonni da suke suke ɗauke da su kenan suke nuna mana cewa mu fahimci waɗannan darussa mu ai mu ɗauke su mu sa su a cikin rayuwarmu sai Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala ce wal waznu yawma idhinil haqq والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك
Allah ta'ala ya ce wal waznu yawma idinil haqqu lallai ma'auni da za a auna ayyuka da za a auna mutane masu ayyuka yawma idin a wannan ranar ta tashin alkiyama alhaqqu gaskiya ne faman saqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunansa suka yi nauyi na alkhairi fa ulaika humul muflihun to waɗannan su ne waɗanda suka samu babban rabo ومن خفت موازينه وند معاوننت سكي كسن الخير فأولئك الذين خسروا أنفسهم فوالنن سوني وأن سكا تعبد كاونن سو بما كانوا يظلمون سبو دزالن كند سكا كسن شي واسناي سكا كسن شي سناي بآياتنا دا آيويم ونن آيوي قدابيو سنا دا علاقة دا فلنقصن عليهم بعلم za mu ba su labarin abin da suke aikatawa kuma suke faɗi a duniya a ranar gobe alkiyama za mu ba su labari mai ilimin da ilimi wa ma kunna ghaibin kuma lokacin da suke aikin su a duniya suke faɗin abin da suke so a duniya ba mu faku ba muna nan to sai Allah ya ce wal wasbu yawma idin al haqq ma'auni a wannan ranar gaskiya ne za a yi au akwai au al waznu al waznu shine au au abinda za a aunan abinda za a doran kuma shine ake ce mishi al mizan al mizan ala wazni mif'al ismul ala ne ismul ala ne abinda za a yi wani za a yi amfani da shi don yin wani abu to mizan ala wazni mif'al ma'auni wato abinda za a yi ma yusanu bihi abinda za a yi awo da shi shine ake ce masa mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsiru al mizan kaga Allah ya hada su a waje wa aqimul wazna bil qist idan za ku yi awo to ku yi awon nan da adalci ولا تقسم الميزان قب توي ma'auni kaga alwaznu asalin kalmar kenan awan kenan abinda ake awan da shi shi kuma shine almizan shi kuma abinda za a auna shine almawzun ko abinda za a auna kenan to nan sai Allah ta'ala ce tunda ya ce zai ba mu labarin abinda muke aikatawa zai ba mu labarin abinda muke faɗa ranar gobe alkiyama kuma da ilimi to awo za a yi a duniya idan ka je aka maka awu ka tabbatar da cewa ma'aunin nan na gaske ne kana jin kaikayi a zuciyarka ba ka jin kaikayi a zuciyarka kawai sai misali sai ka je siyan nama sai mai nama ya sai ka ce kilo biyu za a ban sai ya ce aiko wallahi kilan nan namu baya nan amma je bari in yanka maka haka nan kawai ka ga ya ɗibo nama ya yanka ya yanka ya yanka ya sa maka a leda ya baka zuciyarka ba za ta baka tabbas cewa ya baka abin da kake bukata ba amma da ya zo sai kawai shi kenan sai tuwo maka kila haka suke yi aiko sai su tuwo maka ce ka gani sai su dora in suka dora sannan kuma su ce maka ka gani in ka gani ka tabbatar eh gashi ya hau daidai wa daida sannan sai su sauke sai su yanka maka sai ka ji zuciyarka ta nazu to shine Allah ta'ala ranar lahira dan ya tabbatar mana da cewa da ilimi yake yi kuma da adalci za a mabawa sai Allah subhanahu ta'ala ya sa akwai ma'auni za a yi awo za a auna ayyuka sannan su ma masu ayyukan za a auna su al'amalu tuzan wal ajsadu tuzan su tuzan da masu aikin da ayyukan duk za a dauke mu a auna mu shi yasa a wasu ayoyin Allah ta'ala yake cewa fa amma Allah madaukakin sarki yake cewa a wasu ayoyin wa nadha'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi Allah ya ce wa nadha'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah za mu a'aja ma'aunai na adalci sai Allah ya kira ma'aunan su ne ma adalci ku duba larabcin نضع الموازين القسط القسط هو الموازين والموازين هي القسط ألا بي إضافة با بيتشي ونضع موازين القسط با سيتشي ونضع الموازين القسط su kansu ma'aunan adalci ne su shi yasa babban malami al'allama tubna ashur ya ce alwaznul azl ai ma'aunin adalci kenan kafin sa ma an samu al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya faɗi a tafsirin sa yace al-waznu al-adl ai ma'aunin shine adalci a maka abin da babu cuta a ciki ai shi yasa zaka ga abin da aka ce maka kilo kaza ne ka fi jin natsuwa a ranka abin da za a zo auna maka kiya kuma a lokacin da ake samun akwai gwamnatotan da aka yi su a tarihin musulunci suna da suna da suna da tiyarsu akwai tiyar gwamnati akwai ma'aunin gwamnati gwamnati za ta baka tiya za ta baka rabin tiya za ta baka rabin rabi kwata za ta baka gwangwani wanda shi za ka rika amfani da shi in aka bi 'yan hisba suka bi kasuwa suka ga ka saba ma wannan ma'aunin to ka yi laifi ya nuna cewa kana kawo ma ƙasa abin nan kana ma ƙasa zagon ƙasa kana nema ka cutar da tattalin arzikin ƙasa kana son ka cutar da bayan Allah to sai a ɗau mataki akan mutum to kaga adalci a irin waɗannan lokutan da aka yi duk lokacin da mutum ya je kasuwa to ba yi da tsoro ba yi da haufi ba ya jin wata damuwa a cikin ransa ya san abin da za a bashi na kuɗin shi ya san babu zalunci daidai wa daida to shine Allah sai ya ce ranar gobe alkiyama wa nadhul mawazin alqist al yawm alqiyama ranar kiyama ranar gobe alkiyama za mu sanya ma'aunai na adalci fala tuzlamu nafsun shay'a babu wani rai da za a zalunce shi da wani abu wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha ko da nauyin abin da mutum ya aikata nauyin ƙwayar komayya ne komayya wani abu ne mai yaji hardal hardal ko hardala abu ne mai yaji yan kanana-kanana suna buga misalinsa suna cewa hardala za ta iya shiga cikin idan mutum ta yi ƙwayaye dubu ɗaya ta ƙyanƙyashe su amma don adam bai san da su ba amma idan aka tara ta da yawa aka tara ta da yawa aka ba mutum ya shaka to zai ta ci shawa to ita ce khardala komayya to ko da ƙwayar komayya mutum ya zo da ita a taina biha Allah ce za mu zo da wannan ƙwayar komayyan mu auna masa ya gani ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن كعيكة قاير ذرة نع الخير قاير ذرة نع الخير to za ka ga wannan aikin naka a ma'auninka haka idan sharri mutum ya aikata gwagwadon ƙwayar zarra to za a ɗora masa a ma'auninsa ranar gobe alkiyama kuma zai gani fala tuzlamu nafsun shay'a ba wani rai da za a zalunce shi da wani abu Allah ya ce wa kafa bina hasibi kuma mun isa mu zama mu ne masu hisabi kaga ashe akwai me akwai ma'auni ranar lahira za a auna bayan za a auna ayyukan mutane kamar yadda su ma za a auna su a wani wajen Allah madaukakin sarki ya ba da labarin sakamakon idan an yi awa ya za a zama ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya amma wanda ma'auninsa na alheri ya zama ya nauyaya to fa huwa fi 'ishatin radiya zai zama a cikin wata rayuwa wadda ya yarda da ita ai akwai rayuwar da mutum yake ya san bai yarda da ita ba shi ba ko to rayuwar lahira da za a ba mutum aljanna to ya yarda da ita da kanshi zai ce ya Allah abinda kamun yayi daidai fa huwa fi shitin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya amma mutumin da shi kuma ma'aunansa na alkhairi suka ki nauyi babu ayyukan alkhairi a ma'auninsa to uwarsa ita ce hawiya wata wuta ce narun hawiyatun wuta me yasa aka ce mata hawiya saboda rami da take da shi kwazazzabo za a ɗiban mutane ana jibga su a ciki shi ne hawiya daga hawa ne eh hawa ya hawi in an ce hawa ya hawi afkawa ke nan to hawiya wacce take afkar da mutane a cikinta wa ma adraka ma hiya Allah ya ce wa ya sanar da kai game da wannan wutar da ake ce mata hawiya mai afkar da mutane a cikinta sai ce narun haniyatun wata wuta ce wadda ta kasance haniya mai tsananin bala'in zafi to kaga wanda ma'auninsa na lahira ya aiki ya nauyi abinda ake yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa annal mizan lahu kiffatani wa lisanani ma'aunin lahira yana da yana da abin nan yana da kiffa madangarfai madaukai guda biyu hannuwa guda biyu haka sannan kuma lisana sannan yana da harsuna guda biyu ya za a yi awa za a ɗauki aikin alkhairi sai a sa a ɓangaren nan a ɗauki aikin sharri sai a sa a nan shi kenan sai a ƙyale su kaga idan aikin alheri ke da yawa to aikin sharri zai haka aikin alheri yarin jaye kenan gashi a sama to shine sakulat idan kuma aikin sharri yafi yawa wal iyazu billah to shi zai sama shi kuma aikin alheri sai ya kasa kaga khaffat ke sannan kuma wannan ma'aunin na lahira na mutum zai rika magana Allah zai sa masa harshe harsuna guda biyu zai rika faɗin cewa ga halin da bawan nan ke ciki ga halin da bawan nan yake ciki kuma a gaban kowa za a yi kaga ba karamin tashin hankali bane a wani wajen Allah ya ce fa idza nufiha fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalu idan aka hura kaho malamai suka ce hurin kaho na biyu ce fala ansaba yawma idin bainahum wala yatasaalu a wannan ranar to babu lo babu wani fala ansaba bainahum wala yatasaalu babu maganar nasaba baba ba zai zo ya ce ina ɗana ba ɗa ba zai zo ya ce ina baban shi ba kowa ta kan shi yake wala ya tasa'alu ba za su tambayi juna cewa da Allah taimake ni ba domin ko ka tambaya ba zai taimake ba zai taimake ka ba sai Allah ya ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun kage daidai da wannan duk wanda ma'auninsa na alkhairi ya nauyaya to fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne suka samu babban rabo ومن خفت موازينه أما وند ما أوننس سقي كسع باب نوي جنة فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ولن ننسوني ولن تقطع بد كاوننسو ذات قتل شيء أتكن جهنم كما سدوما أتك تلفح وجوههم النار وتا ذات أقواش يمس نام فسكس وهم فيها كالحون كما ذا أقواش يمس أفسع مس لبنس أبو نفر كوشيني za a kwashe leɓansa nan kaga ya za ka ga mutum an kwashe mai leɓansa guda biyu sama da ƙasa shine alkalhu ko alkhulu a kwashe ma mutum leɓan shi nan Allah ce wa hum fiha taylihu to kaga duk abin da za a yi kenan za a yi awo ranar gobe alkiyama a auna ayyuka hadisai da yawa sun zo waɗanda suke tabbatar da cewa akwai ma'auni shi yasa malamai suka sa shi daga cikin lawazimul imani bil yawmil akhir daga cikin ababan da dole ne mutum ya imani da su sannan a ce ya imani da akwai ranar lahira akwai imani da ma'auni cewa za a yi awu al-imam ibn abi shayba ya fita a cikin littafin sa al-musannaf da sanadi sahihi haka nan al-imam asad ibn musa wanda ya shahara da asad sunna ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi su a ƙarni na uku ya fitar a cikin littafinsa a zuhud sannan haka al'imamu al'ajurri ya fitar a cikin littafinsa a shari'a dukkaninsu da sanadi sahihi zuwa ga salmanu farisi radiyallahu anhu salmanu radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuzu siratu yawmal qiyamah ya ji manzon Allah su sama yana cewa za a zo a aji siraɗi ranar lahira ya yake walahu haddun ka haddil Musa wannan siraɗin hanyar da za a sa ta a saman jahannama take tana da wani irin kaifi kaifin nan kaman kaifin aska akwai riwaya da ta zo cewa a haddu min sai a daƙu min sha'ab wannan hanyar da za a dora ta a saman jahannama to tafi gashi sirantaka sannan tafi takobi kaifi kaga nan ka hajji Musa kaman kaifin aska kuma Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kuma kowa sai ya zo ya wuce to akwai sirai ai shi yasa Bahaushe idan kana cikin wani yanayi mai ban tsoro sai ce kai ai mun tsallake sirai ko to siradi na lahira shine na gaske sannan sai annabi sama sai ya ce wa yudau mizan sannan za a sanya ma'auni walau wudi'at fi kiffatihi as-samawati wal ardu wama fihinna lawasi'atuhu da a ce za a sanya ma wannan ma'aunin sama da ƙasa da duk ababen da ke cikin sama da ƙasa to da wannan ma'aunin zai iya ɗauke su gabaki ɗaya kai kaga ba ma'auni bane wanda za a zo a ce an gano kilo kaza amma ka ce kai kafi karfin ma'aunin wani ya ci ya ci ya ci ya koshi sai ya je ma'auni irin na asibiti sai a ce ya ba ma'aunin shi sai an ɗauko yin wanda ake auna siminti a je a je a auna auna siminti sannan ya hau kanin giwa kenan to ka gani to na lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a ɗauko sama da ƙasa da duk ababen da ke cikinta cikinsu wallahi in aka ɗora ma wannan ma'aunin na lahira la wasi'atu la wasi'ahu to sai wannan ma'aunin na lahira ya ya, ya wadace su ya ishe su duk abin da zaka zuba mai zai iya ɗauka fa taqulu al mala'ikatu sai mala'iku su ce rabbana liman tazinu bi hadha sai mala'iku su ga girman wannan ma'aunin su ce ya Allah ubangijinmu wa za ka yi ma'awu da wannan kaga mala'iku suna ganin me suna ganin girman wannan ma'aunin suka ce ya Allah wa za ka yi ma'awu da wannan fa yaqulu sai Allah ya ce liman shi'tu min khalqi zan auna ma duk wanda naga dama daga cikin halittata fa yaqulun sai mala'iku su tsorata su firgita sai su ce rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik ce ya Allah ba mai maka bautar da ta cancanta ba ma ba girman ka ya kai girma mala'ikun da fala yasuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru in suka ga girman ma'aunin lahira in suka yi ma Allah tambaya su ce ya Allah wa za ka yi ma'awu da wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce wanda naga dama daga cikin bayina zan auna masa ayyukansa sannan shi ma za a auna shi sai mala'iku su ce rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik ya Allah ba mu maka bautar da cancanta ba maka ba suna nuna tsoronsu to dan adam za a zo a ta a cikin wannan ma'aunin a auna shi dan tsohut tsiya tsiya in ya kunta ta in ya in ya tsula wata tsiya a ban kasa sai duniyar nan ta nemi ta tashi kuma shi kadai ka gan shi gashi na dan musuli wani ma sumoli ake ce mai sumoli saboda ƙanƙantarsa amma sai tsiya ta ku Allah shirye mu shi ne ya sayi na Ali radiyallahu anhu yake faɗi a wasu baitotansa yana siffanta ɗan adam ya ce da wa'uka minka wa ma tusiru wa da'uka fika wa ma tanzuru wa taz'umu annaka jirmun sagirun wa fika tsawal alamul akbaru ya ce kai ɗan adam cutarka na tare da kai maganinka na tare da kai amma duk ba ka gani shi kana ganin ka kai dan mutsili ne amma duk duniyar nan Allah ya halice ta dan kai ne wallazi khalaqa lakum ma fi ma fil ardi jami'an huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an dan mu da Allah ya halice duniyar nan amma bai ta tsula tsiya to dan adam za a auna kaga dan adam yana takama wani ba shekarun shi goma sha amma ka daina tafiya malam aban kasa duk yana ganin mutanen duniyar nan ba waɗanda suka kai shi haka kuma zuciyar shi take faɗa mishi kaga yayi wani abu kaje ka mai nasiha to nan ne zaka gane kuma da hanyar da ake bi ta salon nasiha fa ka bi amma Allah ba zai ansa ba saboda tsiya irin ta dan adam to za a auna dan adam za a auna aikinsa abin da ke tabbatar da za a auna ayyuka wancan hadisin na tabbatar da haka sannan akwai hadisin da ya fito kwalo-kwalo hadisin da al'imamu tirmidhi ya ruwaito shi hadisin abu darda radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in asqalu fi mizanil mu'mini min al-khuluqi al-hasan babu aikin da dan adam zai aikata a matsayinsa na mummuni da zai fi cika masa ma'auninsa fiye da kyawawan ɗabi'u ka zama mutumin kirki to su ne ana sanya ma'auninka kawai sai ma'auninka ya cika kuma ma'aunin ɗabi'un nan ba su da wahala imana wani daga cikin malamai yana cewa bunayya innal hulka shay'un hayyinun ya ce ya kai ɗana ɗabi'a fa ka zama kyakkyawar ɗabi'a fa ba wani abu bane babba yace wajhun taliqun wa qawlun layyinun in ka kasa komai a kyawawan dabi'u to ka rike abu biyu abu nayya innal khulqa shay'un hayyin ce dana dabi'a fa ba wata aba bace babba ba wani abu bane mai wahala ba nauyi in kai ba nauyi bane a kwakwalo a kanka sai ce abu biyu za ka yi ka zama kana da kyawawan dabi'u wajhun taliqun ka sakan ma mutane fuska kana son mutumin da ke maka fuskar shanu fuskar bajini ya ganka ya murtuke fuska Allah ya sanya zukata daga cikin abin da ke bude su akwai sakin fuska shi yasa Allah ta'ala ya sa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai sakin fuska ga mutane sakin fuska in kana sakin fuska da- ga mutane to kai kanka yana ma maganin hawan jini jininka ba zai rika hawa ba ka saki fuskar ka baka da kunci sannan kuma kana aika wani sako a cikin zukatan mutane kana cewa kai mai zaman lafiya ne da su kaga wajhun taliqun sannan sai ce wa qaulul layyinun sannan in zaka musu magana ka musu magana mai taushi ko baka ba su kuɗi ba za ku zauna lafiya idan ka saki fuska wani nauyi kake da shi a ina sakin fuska yake zaman mu mutum nauyi za Allah wani ya faɗa mana nauyin sakin fuska kilo kilogram nawa ne da mutum zai ji nauyin shi in ya ɗauka a kansa ko ya rike shi a hannun shi ya saki fuska ya ma mutane murmushi haka ba nauyi sannan wa qaulul layyinun magana mai laushi ko da a waje ne na husuma wajen tashin hankali to in za ka yi magana ka ɗan sassauta magana sai daga tafi tafi tafi abin nan tafi tasiri ai suna da wata ka'ida suna cewa alƙaulun layyin ya galibul haƙƙal bayyin da gaskiyarka sai wani yanzu ko da bai da gaskiya ya magana ne laushi sai a bashi gaskiya kai kuma a ƙi baka gaskiya ce a'a malam abin da ka faɗi gaskiya ne amma ba haka ya kamata ka faɗi ba kai ma ka sani fara shi kenan an gama da kai to shi kuma kila ba gaskiya ma ya faɗi ba amma ya gyara magana shi ya bi ta yadda ya kamata sai kawai sai ka ga ya ci nasara shine alqaulul layyin yaghlibu alhaqq albayyin to kaga kyakkyawar ɗabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ke cika ma mutum ma'auninsa na lahira da an dora shi a jiye nauyi sai ya zama saqulat mawazinuhu sai ya zama cikin fa'ulaika humul muflihun kaman kyakkyawar dabi'a to shine wannan mafarin kyakkyawar dabi'a wajhun taliqun wa qawlul layyin ka ka saki fuska ga mutane sannan ka musu magana mai daɗi kakka musu magana mai kaushi suna da haƙƙi a kanka to ka gani ashe ana auna ayyuka domin kyakkyawar ɗabi'a aiki ne sannan za a auna jikunkuna a auna jiki kai ta cin abinci ka samu collateral ka zama mai ƙiba a duniya ake nufi nauyin ka ya zama yayi nauyi irin na giwa shi ake nufi na lahira a'a imani a zuciya hadisi sahihi النبي صلى الله عليه وسلم يتي يؤتى بالرجل الطويل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة فقرأ قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا دليل وانا حديث وترى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه متن سيرير كما متن وعدا خاصة ما في يوانشون وعدا نزاق جسنا دكبا كوبا كبني in ka tara wadanni goma to ina jin tara za ka gansu suna da ƙiba za ka gansu tattarna to shi sayyiduna abdullahi bin mas'ud sai Allah ya shi wada bayan kasance shi wada kuma siriri malamai suna cewa in ka ga ƙaurinsa kamar ƴar sanda sanda ya ƙara haka za ka ga ƙaurinsa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hau sama ya ciro masa wani abu a jishiya kawai shi kenan to ka san zani suke ɗaurawa فبدت ساقاه حزيلتين نحيلتين kawai sai sahabbai suka ga ƙorinsa ɗan siriri sai suka yi dariya sai maza su mai ce a tabhaquna min saqai ibni ummi abd yace kuna yin dariya kuna kalkacewa kuna dariya game da ƙorin abdullahi ibn abd ibn mas'ud lahuma atqalu inda allah yawm alqiyamati min jabal uhud ce ranar gobe alkiyama allah zai dora Abdullahi ibn Mas'ud a ma'auni saboda girman imaninsa da nauyinsa sai ya fi dutsen Uhud girma da nauyi. Dutsen Uhud shine ya zagaye Madina, ai summiya Uhud li tawahhudi. Duk wani dutse da ka ganshi a Madina to yana da alaka da Uhud. Sannan yana da tsawo. Yana da tsawo bisa sannan yana da faɗi shi ya zagaye madina to abdullahi bin mas'ud a wajen Allah ta'ala ya fi nauyi fiye da dutsen uhudu to shine sai manzo sama yace a'a ba ku sani ba ranar gobe alkiyama Allah zai sa a zo da mutumin da ya kasance ku ji sufofinsa a tsawi ga tsawo al'azim sannan babba ne shi asamin sannan ga kiba amma sai a je a auna shi a ma'auni fala yazinu inda fala yazinu inda Allah janaha ba'uba amma ba zai kai tsawo ba zai kai nauyin fifikin sauro ba a wajen Allah saboda ba komai a zuciyar shi na imani da ilimi da shari'a to kaga al'amalu tuzan sannan wal ajsamu tuzan za a auna ayyuka sannan za a auna masu aikin kowa sai an auna shi ba auna a gano nauyin ka ba cewa kana da lafiya ko baka da lafiya a'a eh lafiyar zuciya sannan al-imamu tirmidhi ya sake fitar da hadisi da sanadi sahihi hadisin da ya shahara da ake ce masa hadisu sahibil bitaqa hadisin mutum mai kafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta yawmal qiyamati bi rajuli ranar gobe alkiyama za a zo da wani mutum ilal mizan za a zo da shi ma'auni wa yu'ta bi tis'atin wa tis'ina sijillan za a so masa da wasu manya manyan fayiloli na ayyukansa guda 99 fayil fayil fayil fayil na ayyukansa bari ku ji girman girman fayil din kullu sijillin minha maddul basar girman fayil ɗin a filin tashin alkyama iyaka ganinka fayil ɗaya kuma yana da su guda casa'in da tara duk abin da ba abin da ke cikin waɗannan fayilolin nasa sai tsiyata ku kawai shashanci kawai da sharholiya saban Allah ne kawai a ciki maddul basar iyaka ganinka ana nan fi ha khatayahu wa dhunubuhu a ciki akwai zunubansa da laifuffukansa fatuda fi kifatil mizan sai a sa su a ma'auni ɗaya na ma'auninsa sun ma yi kwaju bi tsakatun bi kadri an mulati can kuma sai Allah sai ce a a zo da wata a zo da wani kati shine bi tsaka ai kati katin nan ga baki ɗayansa tsawonsa bai wuce an mula ba inci ɗaya shine an mula ba usbu'un ba an mula iya nan kaga inci ɗaya ke katab tsawon katin nan wannan katin a duniya mu girman me akwai katin da ake shi yawa sai dai katin waya ko wannan layi layi sim kage kama da sim kaman sim kaman sim card shi kadai yake da shi me a cikin wannan katin fi ha shahadatu an la ilaha illallah a duniya kawai shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah ya yi وأن محمدا رسول الله كلمة شهادة شيء أجيس فتوضع في الكفة الأخرى شيء أجيس أسن وأن لا إله إلا الله أبنغرا معوني لا فترجح بخطاياه وذنوبه فترجح بخطاياه وذنوبه شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء تزمع تارن جاي وأن نمونا أيك الناس kaga ashe ana auna ayyuka kuma ana auna ne ana auna jikunkuna sannan wannan hadisin yana nuna mana girman la ilaha illallah nan misalin da ake nunawa yanzu misali da za a ce mutum ya tatsiya ta kunsa an ne ne kafiri ne yanzu yanzu nan sai zo ya musulunta a nan an ba shi kalmar shahada ya zo zai tsallaka titi sai mota ta bige shi ko shura bai bai mutu me a duniya la ilaha illallah yayi kawai to la ilaha illallah nan ita ce za a zo da ita a katin nan wanda bai wuce girman sim card ba amma zunubansa su ne girman yana da fayiloli na zunubai guda 99 kowane fayil iyaka ganin idanka tsawon ganin idanka kaga ba hadisi yana nuna kace kai musulmi bane kuma ka je kai ta tsiya ka ce ai la ilaha illallah na nan ita ce za ta ce a'a misali shine na wancan da muka buga misali Allah bai kaddara masa zai yi aikin arziki a duniya ba la ilaha illallah kawai zai faɗi wannan la ilaha illallah ita ce za ta cece shi wannan na nuna mana girman la ilaha illallah ashe ya kamata mu rike ta da gaske mu faɗe ta da baki sannan kuma mu kudirta ta a zuciya sannan mu aiwatar da abin da take hukuntawa Allah ya shirye mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya tsare mu daga munanan ayyuka Allah ya kyautata ɗabi'un mu ya sa mu cikin yantattun bayinsa akwai jawabi ko